نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslimi ka annaka tara siffa ta sallan manza Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka na littafin babban malami nasiruddin al'albani wanda ya wallafa domin ya ka gudunmuwa shi wajen bayar da tatacciyar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tun daga kabbara harama har zuwa sallama kuma wannan ya samo asali ne domin ya taimaka mana mu sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda ya sallah irin tawa ya kyautata a wajen yin ta irin yanda nake yi to alkawali ne ga Allah subhanahu wataala wannan za a cece shi gobe kiyama alkawali ne Allah zai sanya shi gida aljanna dukkanin kuma wanda yake yin sallah yanda ya ga dama to wannan babu wannan alkawali a kan shi sai yanda Allah ya ci to domin koyi domin kwatantawa mu samu mu kasance cikin irin waɗanda alkawalin nan zai tabbata a kansu yana daga cikin hadafi da ya samu ka sanya karatu na wannan littafi domin mu kwatanta irin sallah ta annabi domin mu kasance cikin waɗanda aka yi alkawarin za a cece su gobe kiyama Allah samu na ciki kuma Allah taimake mu ya kasance mun yi koyi da irin sallah ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga farko har ƙarshe mun tsaya a ƙarshen babi da yake magana akan yin kira'a a sirrance da wajibcinta kenan a lokacin da liman zai salla a asarce azzawarce la'asarce salloli sallar magaruba ce ɗaya ta ƙarshe da sallar isha biyu na ƙarshe lokacin da zai yi su a asirce wajibi ne ga mamu su masu yi wannan sallar asirce kenan liman sallar karatun shi wanda zai yi a asirce bayya ɗauke ma karatunka na sallah kenan dole kai ma sai kai naka asirce idan baka iya ba idan misali farko shiga musulunci ne ko kuma mutum kwata-kwata bai iya ba bai samu karatu ba to lokacin kahin a jajirce wajen koya min sai a koya min tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar su zai ta maimaitawa a lokacin da ake sallah a sarki kuma a yi gaugawa a koya mashi fatiha saboda sai da ita sallah za ta yi in ba bi ta babu sallah yau za mu tashi a kan babi na mai magana a kan atta'amin wa jiharul imamu bihi a nan ne za mu tashi ko? atta'amin abinda ake ce ma atta'amin shi ne cewa amin daga ina samu asali ba haka ba ne kawai a zo kawai kullum karin da ganin ana aukai ba kamar san ba daga ina abin ya samu asali ya kamata yau musamman daga ina abin ya samu asali kuma wata falala ke da ko a yin wannan kuma ya ake yin shi wa jaharul imamu bihi kuma da ima- liman shi ma ya bayyana wannan amin ɗin dashi kenan ba ma mu kaɗai bane za su bayyana har shi liman zai bayyana cewa amin su ma mamun su biyo baya amin haka za su yi ta kusan tare kusan liman ya rigaye mu kusan tare haka za mu ringa yadda har zuwa mutane haka ake yin amin malaki cewa kun makana sallallahu alaihi wasallam saboda malam ya ce a littafin shi duk abin da ya ce ma ana yi a sallah sai ya kama hadisi wanda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa annabi ya ce ai ko haka yake yi dan saboda ka san abin yana da asali al-ilmu ma qala Allah qala rasul ilimi addini shine abin da Allah ya ce annabi ya ce kenan idan babu ba a samu ba wata matsala ta taso a lokacin za a koma wajen malamai a jini suka ce amma idan aka ce ma hadisi ya tabbata a kan abu kuma malamai sun nuna ma cewa wannan hadisin a wannan hukuncin da abin da yake ni shi ke magana ta gari wannan shi ne addininka kuma shi ne hujjarka malai yake cewa kun makana sallallahu alaihi wasallam idan taha min qira'atil fatiha kala amin sahabbai sun rawaito daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun ce idan ya ƙare yin karatun shi na fatiha yana cewa amin yajharu wa ya muddu biha sautu yana bayyanawa kuma hallau sai ɗan ja da sautin shi amin yana za a ɗan ja yadda ake yi haka ake jan wannan magana ta cewa amin wa kana ya amuru al-muqtadina bit-ta'mini na yake cewa wa kana ya amuru al-muqtadina bit-ta'mini bu'ida ta'min al-imam fa yaqulu idha qala al-imam ghayr al-maghdubi alayhim wala ad-dallin malaki cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana umurta waɗanda suke bin shi kenan mamu akan cewa a lokacin da liman ya ƙare cewa ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai a ce musu sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace faqulu amin kenan idan an ƙare karatun fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ko kuma ku ce amin kaga inda abin ya samu asali ke manzara usalam ya yi aikace kuma ya ce masu habbai ga yadda za su ringa yi fa innal mala'ika yanzu kuma zai baka fadala ta cewa amin kin taqulu amin mala'ikai ma suna cewa amin wa innal imam yaqulu amin wa fi lafazin idza ammana al imam fa'amin a wani lafazi kuma yake cewa idan liman ya ce amin to a lokacin nan kuma sai ku ce amin shi ne sai aka tambaye malamai to ya za a gama wa'innan hadisa na cewa daga an ce gairar rujubi alayhim waladdali ko ku ce amin kuma wata ruwa ta ce idan liman ya ce amin kuma ku ce amin sai suka yi bayanin yadda ake yin amin kenan yadda ake yin ta aikace idan liman ya ce ya fara amin lokacin da ya fara ya ce a a lokacin da mu za mu tashi an gani a lokacin da mu za mu tashi in mun riga ya shi wale shi bane amma yadda ya kamata a yi shine a lokacin da liman ya fara yana farawa tukun mu za mu biyo baya zai kasance kamar muna yi tare wajen madda ya kasance ma tare ma zaka ji minkin nan da za a faɗi sai gani wajen madda tare ma ne da mamu da liman za su faɗi ta haka sheikh nasiruddin albani malamin da ya sharin wannan littafi ya tambayi albani baki da baki ya ce ya za mu gama wannan hadisi na yadda za mu yi ami wani hadisi ya ce idan an ce ghaib maghdubi alaihim waladdali kai tsaye mu ce ami wani hadisi shi kuma ya ce idan liman ya ce amin tukun ku ce amin kenan kaga wancan ba a jiran liman wannan shi kuma sai liman ya ce za a yi to ya za mu gama sai ce yadda ake yi kenan idan liman ya fara amin lokacin da ya fara lokacin da mu kuma haimu fara kenan mu bari ya ɗan riga mu koda da harafi guda ne to kwana an yi so mu kuma sai mu biyo shi baya shi yasa malam da ya buɗe wannan babu sai ce at-ta'min wa jaharul imam bihi wa yin amin da kuma bayyanawa ta liman kenan shi ma liman dole san cewa yana cewa yana ƙari kai maudubi alaihim wa nadwani kai tsaye ya ce amin kada ya shuru ya ce mamun kaɗai za su faɗi kada ya kyale mamun hai sun yi sun kusa ƙariya ma ko sun ƙari kwana shi ya fara shi ya kamata a ce ma ya fara shi ne kenan malam ya kuɗi wannan babi kenan domin a gyara wannan ɗan abin da ake yi kenan kaga shi ma liman a nan dole sai ya gyara ya kasance yana gogawa ya ce amin ke yi ta aran shi ya bayyana sai malin ya ce faman manzo salatu salam yake cewa faman wafaka ta aminuhu ta aminal mala'ika dukkan wanda cewa amin kin shi ta yi daidai da hudin amin ta mala'ikai wa fi lafzin akhar idza qala ahadukum fi salati amin idan dayanku a cikin sallah yace amin lokacin da ya kare fatiha fa wafaqa ihdahum al-akhar a lokacin da ya kasance an samu ittifaki an samu lokacin da yace amin mala'ikai sun ce amin manzo sallallahu alaihi wasallam yace gufira lahu ma taqaddama min zambi ka duba fadalaha gufira lahu ma taqaddama min zambi lokacin da zaka ce amin Allah ya taimake ka kai sa'a ka ce amin mala'ikai sun ce amin kai sai shikenan an gafarta ma duk zanubanka da ka aikata ma taqaddama min zambi zanubanka da ka aikata nan ba shi yasa sallah wata fadala ce da wata daraja wadda idan muka karance ta daga farinta zuwa ƙarshe zan muka abubuwan da ke da a cikin ta kawai tsarkake mu ne ake yi wanke mu ne ake yi nema ma kan mu gafara ne muke yi kuma hallau fadala ke da kwai a ciki wadda mutum in yi ƙari sallah zai kasance in dai hayi da yadda aka koya ta zai kasance mutum ne mai nutsuwa mutum ne wanda kamar ya ƙara kusantar da kanshi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sallah ba karamar abu ce babban abu ce shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin zamu je zamu je akan shi yanzu yake cewa wa fi hadisin akhar fa qulu amin yake cewa yujibukumullah idan kun ce amin Allah yana amsawa Allah yana amsawa lokacin da ku ce amin a sallah da addu'a da kuka yi a cikin wannan fatiha Allah yana amsawa alhamdulillahi rabbil alamin ka fara yabo godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai ar-rahmanir rahim mai rahama mai jin kai maliki yawmiddin mai mulki ranar tashin alkiyama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim to kwana a lokacin nan sai ka fara addu'a sai ka ce Allah ka shirye da mu hanya mu daidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar da kai ni'ima ga waɗanda suke kanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba hanyar da waɗanda kai hushi da su wanda suka karance batattu ne ka kare wannan kaga addu'a ce kai kuma sai ka ce amin a lokacin nan ko mala'ikai su ma su ce amin sai Allah ce to na amshi wannan addu'a da kai na amshi wannan addu'a da kai shi yasa ake so mutum ya halarto zuciyar shi a lokacin da yake sallah zuwa ga Allah subhanahu wataala ya fasa tunanin komi ya maido hankalin shi kai tsaye akan sallah to a lokacin nan abin da yake yi zai amfane shi kuma Allah ya san cewa lalle hankalin shi a wajen abin da yake ba a wata duniya daban da yake kan mutum ya zo yana yin sallah hankalin shi yana mai kaga take ta yi tsawo da yawa hankalin shi yana gida hankalin shi yana kasuwa hankalin shi yana kaza kaga wannan ba sallah bace yake yi wannan tunani can da yake yi ba sallar ta shi ta samu matsala shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tambayi Aisha ya halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke sai ta ce khulquhu qur'an sai ce ai halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai alqur'ani ne sai take ce musu in kuna so ma ku gani abin ahibi a cikin alkur'anin ku je cikin suratul mu'minun Allah yake cewa qad aflaha almu'minun haqiqa mu'mine sun ci nasara wannan abin da za a zana na mu'mine halaye da za a zana na mu'mine halaye ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin na farko da aka zana a cikin halayen nashi ta akai alladina hum fi salatihim khashi'un sune wanda a cikin sallah masu nutsuwa ne masu nutsuwa ne kaga abin da aka zana daga cikin manyan halaye na mummunai wanda suka gaji aljannar firdausi halayensu na farko wanda Allah ya besu da shi shine alladina hum fi salatihim khashi'un sallarsu da suke yi suna nutsuwa a ciki kenan don haka wajibi ne kasance akwai nutsuwa a sallar mu in muna so duk abin da muke yi a cikin sallar ya amfane mu ko mu samu ladan shi ɗari bisa ɗari manzo rasul sallallahu yake cewa wa kana yaqul manzo Allah yake cewa ma hasattukumul yahuda ala shay'in yahudawa waɗanda suka san abin da suke yi waɗanda suka san cewa addinin da muke yi addinin musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne me nake ni da waɗanda wanda suka san wannan su ne yahudawan da suke kan addini na annabi Musa da annabi Isa to waɗannan yahudawa da suka gurɓata addinin nasu wannan da ƙare-ƙare to sun karanta cewa a cikin littattafansu cewa addini irin siffar da addinin mu gare shi shine addinin da aka yi ta ba da labarin shi a cikin littattafansu cewa shine addini wanda annabin ƙarshe zai zo da shi sun yi kowa sanin wannan sun yi kowa sanin annabi kamar da suka san iyansu aka Allah ce sun san annabi kamar suka san yin saboda manzo sallallahu alaihi wasallam an bada siffar shi daga farko har karshe a cikin littafin sun san shine kuma sun san a inda zai hoto sun san me zai su me suke wada su suke a ce irin wannan annabi irin wannan mai daraja irin wannan shugaba irin wannan bawan Allah wanda ya fi kowa a duniya ya kamata a ce daga cikin mu zai hoto mu yahudawa ba daga cikin wata al'umma ba kawai su shine matsalar su sai aka yi katari sai Allah sanya ya hutu daga cikin laraba ba daga cikinsu ba to wannan abin ya dame su sai ya hana su hasada wannan tana su su karbi manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi wannan abin shi yana su shiga cikin addinin musulunci saboda ne hasadan min indi anfusihim hasada ce kawai suke ma wannan al'umma to manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa to su da suka san irin yadda ake yin shari'a sun san Allah ke saukowa a cikin injila da attaura duka littattafai na Allah kayan su gurbata su sun ga yadda Allah yake ba al'ummomi ga rabasa daban-daban to da suka zo suka ga musulmai yadda su aka ba su addinin su sai suka ga wata ga rabasa a ciki wadda su ba a ba su irin ta ba sai suke hasada a kanta shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari kan mu dauki abin karami abin fa babba ne kan mu dauke shi ba komi bane ba yahudawa da suka san harkar da ya shayi addinai suwa sun san cewa wannan abin ba karamin abu bane ba babban abu ne aka ba mu hasadin ma suke akan shi shine annabi ya ce ma hasadtukumul yahuda ala shay'in yahuda ba su taba ma ba su taba muku wani abu ba hasada yake cewa kama hasadtukum ala salami wa ta'min kamar suke muku hasada akan yin sallama da cewa amin a cikin karshen sallah a cikin karshen fatiha su hasada suke nan wannan babban abu ne da aka ba al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan ba karamar addu'a ba ce ba sallama ce ta yan aljanna sallama ce ta mala'ikai sallama ce ta Allah madaukakin sarki ita ce ke ma annabin shi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallama daraja gare ta babba to wannan abin su ba a basu ba kuma ba a basu cewa amin ba saboda darajar da gare ta mala'ikai su amsa kuma Allah shi ma ya ce na amshi wannan addu'a da aka kuma a cikin sallah idan aka ce amin zaka ji masallaci ya kwashi gumza zaka ji wani yanayi ya sauya a cikin masallacin kowa da bai da yancin magana yanzu an bashi dama ya ce wani abu wanda kuma za a yi shi a tare kaga sallah da za a zo in aka zo misali idan ana yi a bayyane kowa kowa ya yi shuru yana sauraron liman ba ka da incin magana sai liman kare in zake in zake wata tasbihi ma asirce zake amma sai aka ba ku dama ku yi wani abu a tare saboda girman abin sai ka ji masallaci ya kwashi yanayi amin to wannan yanayin da masallaci ke dauka mala'ikai su ma sai su ƙara nasu su ma su ce amin sai Allah ce to shikenan na amsa babban abu ne yin cewa amin a cikin sallah don haka kan mu dinga wasa da shi kan mu kan mu gani ba wani abu bane ba tunda na kusa na yi ya sabu ya sabu da kaina a'a riga ka za a yi huce ka za a yi alada huce ka za a samu wata daraja wata Allah ya amshi abin kai kuma baka yi ba ka gani kai baka cikin wanda za a amshi nasu na sai malam ya ci gaba da cewa qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fatiha muzalla sallallahu alaihi wasallam bayan kun ce amin yanzu me saura karatu na bayan an kare fatiha ko sallah ce yadda muke yi ita ce muke zauwa muke sanin a hankali muke zauwa a hankali muke sanin ya asalin da yesu komi ɗaya bayan ɗaya ya mun karanta shi insha Allah ta'ala abinda mu sani ba mu ƙara abinda muka mance mu tuna abinda kuma muka sani shi kenan mu ƙara muraja'a ka gani abin ya ƙara zama qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fatiha manzo sallallahu alaihi wasallam karatun shi da yake bayan fatiha yake cewa kuma kana sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u ba'da al-fatiha suratan ghayraha mazala sallallahu alaihi wasallam yana karanta bayan suratul fatiha yana karanta ta sura ba ita ba suratan ghayra wata sura ba fatiha ba wa kana yuqiluha ahyana kuma wani lokaci idan zai karanta sai ya jadewa sai a ja karatu da yawa mai tsawo a zafaj da yake suna kamar sura guda daga cikin masu manya-manya misali irin su suratul dur suratul qaf suratul rahman da sauransu wanda a yanzu dai ka ce haka za ka yi matsala za a samu wannan liman problem gare shi ja yake kaza kaza haka za a langace to manzala sallallahu alaihi wasallam a sallar dare a tsayuwa guda sai izi biyar izi shidda izi bakwai tsayuwa guda shi sa mazala su da sani baka irin shi baka iya abin da yake yi shi sa ake cewa ka kwaikwaya ka yi abin da za ka iya ka kwaikwaya ka yi abin da za ka iya shi ne abubuwa suka ce su baris tun da manzala su da sani shi ma yana kaza yana kaza to mu bari mu je mu keɓance kan ba abin da za mu yi a duniya illa kaza zakkauta daga tsarin da allah ɗora ka na mutum zai koma kuma wani abu daban wannan ya zo ce shi ha abu dabi ya arme ba a kawo ta daga tsarin da aka dora ka na mutum sai ka yi sai ka aiwawa haka aka tsara ka yi arme ka aiwawa a zo salari salari ne ce ku yi arme ku aiwawa saboda in yi alfahari da ku ku ba su tarbiyya su zama mutanen kirki kan ku kai mini mutanen banza kuma ai mana kan kai ma mazo salari sallam ga sanan ga kamar su ka kai mini mutanen kirki shi sa aka tura ma yauni aka ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati shi sa aka bi bayan in ka aiwawan to kuma an abu kiwo ne aka baka kuma za a tambaye ka akan wani kiwo kenan me aka baka ka tsaya ka kula da tarbiyya kaga kwashi shahara ka kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam ka tsalla al'ummaka watsi zai da kuku duka bai amsa sai manzo Allah ba ka kai mai yan fale ba ba a sallah ba a azumi a kashe wannan amma wannan kaza ka kai min suka ce al'umma shi sai gashi ne ya alfahari da su ya zai ya alfahari da su yamma ka kai min mutanen kirki wanda sun tsaye da sallah sun tsaye da azumi suna kokarin su kwatanta kullum addini suna kiyaye dokokin Allah wannan su ne al'umma da manzana zai alfahari da su amma ka kai min mutanen banza na shi na alfahari da mutanen banza na'am to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwatanta irin nashi sai a hankali ka ce kai tak tak irin nashi in ka ce za ka yi wani wasu mutanen ba ka shirya da su da misali a ce limanci kullum ka zo zaka yi misali izi guda ko izi biyu ba ka shirya da mutane giya akwai wanda su kawai in sun zo gudun su kawai a karanta musu kulwar lawu da izaja a kawai a watsi shi ke a yau a watsi haka nan ma dai kokari ne ake a samu ko fash guda a yi ko fash guda da rabi saboda an kwatanta mazala sallallahu ya kasance wani lokaci yana tsawaitawa wani lokaci kuma sai yi ta kaɗan za mu gani a irin lokutan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ringa ko da ya kama hanya zai yi dewa sai gajarta sai ga sai ce wa yukassiruha ahyanan li'aridin safarin aw si'alin aw mardin aw buka'i sabi manzo sallallahu alaihi wasallam iya gajartar da karatun da yake bayan fatiha wani lokaci kenan wata ran yi tsawo wata ran yi kana wataran kuma yana yin kaɗan saboda wasu larurori da suke zauwa ko balaguro ko rashin lafiya ko kuma kuka ma na yaro inda lokacin manzara sallallahu alaihi wasallam ai mata suna zuwa masallaci mata suna zuwa masallaci amma sahunsa a can baya yake in su shigo masallaci su ma su jeru ai sallah da su mata suna zuwa ba a hana su ba shi yasa malamai suka ce idan mata sun tafi masallaci sun yi sallah wannan ba laifi ba ne amma ne idan kuma akwai gudun wata fitina wannan yasu zamna a gidansu amma sallah haka ta farilla ko na makwanta ka rukuta tara sallah daidai ne idan mata sun mutu sun ci za su yi sallah in dai akwai abin da ya dace na mataki da aka ɗauka na tsara wurin na bambanta su tsakaninsu da maza da sauransu wannan daidai ne shari'a tare da shi kuma ya zo a suna to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kan sallah ya kama zai dan ja sai ji kukan yaro ita kuma ka san uwa da yaro ba shi hakuri da lallaba shi ya shiru dole ya an samu ko an zamna ko na makamanta haka sai an lallaba shi an mai wasu abubuwa da zai kasance ba na sallah bane sai an yi wasu tasarrufat sai an yi wasu harakat sai an yi wani motsi wanda zai kasance ba na sallah bane to dalilin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gajarta domin ita wannan uwar ta samu dama ta yi konsolan ɗan nata ya kasance masallacin ya samu nutsuwa ke hudda mutane daga sau na kushe saboda su ake a samu nutsuwa idan yaro na kuka wannan nutsuwa babu ita malik ke cewa kama kala anas bin malik anas bin malik sahabin mazo sallallahu alaihi wasallam yake cewa jawwaza sallallahu alaihi wasallam za ta yi min fil fajr mazala sallallahu alaihi wasallam ya takaita karatu wata rana wani dare a sallata asuba wata rana afwan wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya tsakaita karatu a sallata asuba wa fi hadisin akhar sallar subha bi aksari suratayn fil qur'an yayi sallata asuba da surori mafi kananta a cikin alqur'an ya salla asuba wata rana sallallahu alaihi wasallam kenan dan a nuna mana wataran aja wataran kuma ayi karatu faƙila ya rasulallah lima jawwazta sai sahabai suka ce to su basu taɓa an yi haka ba da an aka zuwa na ɗan ja kaɗan yau kuma sun ga an yi surori kaɗan an bari sai suka tambaye manzala sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah me yasa ka takaita yau qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sami'tu sabiyyu wani yaro naji sami'tu buka sabiyyu wani yaro naji na kuka kukan wani yaro da shi fazanantu anna ummuhu ma'ana tusalli sai ne tsammanin mahaifiyar yara tana tare da mu tana sallah fa aradtu an ufriga lahu ummu sai na su in samu ya kasance uwar shi ta samu dama ta dauke shi ta kula shi kenan uwar shi ta samu dama kama a sakan mai mahaifiyar shi ta wuta daga sallah kenan aka yi sallah a tsari uwar shi ta zama libin inda za ta kula da shi sai masu shi ne mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'arattu an ufri ga lahu umma sai na so in saki mahaifiyar shi kenan daga cikin sallah ta samu ta kula da shi shi wannan yaro da ke kuka shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam sai gajarta a cikin karatun shi kenan kaga anan idan larura ta kama a gajartar da karatu na sallah kaga duka amfani kaga addini babu tsanani a ciki idan kuma akwai dama ta aja ba laifi bane aja idan kuma akwai an samu larura ko kuma kaga wani alamun biya iya ba wani lattijan wani bai da lafiya kuma ya kokari ya ce a tsizi a lokacin nan sai kai kaɗan saboda ya samu sauki wannan ba Allah ko kuma ka tabbata cewa mafi yawa masu karamin kali ke da kai a tare da kai sai ka takaita duka ana duba wannan abubuwa ana duba duka wannan bangare a lokacin da aka zo jan sallah kaga wannan yana baka dama kuma kaga kowa a lokacin da ka jiyo ka ce adida ta sau kana iya ganin duka wanda suke cikin sau a lokacin nan kenan ka san wani mataki ka ɗauka wajen karatunka ya zaka daidaita wani irin karatu ya kamata a ce kai na wa kana yaqul manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la udkhilu fi salat wa ana uridu italata yace wani lokaci ina so ina shiga cikin sallah kuma na so in ja karatu mai tsawo fa asma abuka asabi sai in ji kukan yaro ya ce fa a tajawwazu fi salati sai in takaita sallata mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukai dan na san irin tashin hankalin da uwa take shiga a lokacin da ta ji dan tana kuka kaga sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim ya san tashin hankalin da uwa take shiga idan ta ji ɗanta yana kuka dalilin wannan kukan na ɗan sai mazu salari salam ko da ya so ya ja karatu ya fara sai ya tseda kawai sai a yi rukui sai a yi sai a samu a yi sallama saboda uwa ta samu ta kula da wannan ɗan ya ce wa kana ya fitari min awwali sura wa yukammiluha bi aglabi ahwalihi wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam yana fara daga farkon sura kuma daga farko har karshe yake kai ta yana fara daga farko kai ta har karshe tukwana an yaso ayi ruku wa yaqulu utu kullu suratin hazzaha min ar-ruku'i was-sujud sannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kowace sura a ba ta hajjinta a ba ta rabanta minar ruku'i wasu ju daga ruku'i kuma da sujada wafi lafzin likulli surati raka kowace sura a ba ta raka a guda wakana taratin mukassimu hafi raka'atai wani lokaci mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya raba surar gida biyu yayi ta arka'a ta yayi rabi arka'a ta farko yayi rabi arka'a ta biyu wakana taratan eh wa taratan yace yu'iduha kullaha fi rak'ati saniya kuma wani lokaci wannan surar da ya karanta sai maimaita ta a raka'a ta an gane wannan surar da ya karanta sai maimaita ta a raka'a ta a raka'a ta har ka karanta sura da kulwan lahu raka'a ta bi har ka sake karanta sura da kulwan lahu daidai Nabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka sai dai malamai suka ce bai dace ba kawai ya kasance kai kullum a sallarka ta magarwa da isha ko asuba kullum sura guda ce kawai ya zama ka'ida ce kawai kai kullum sura guda ce to ya kasance haka ne to nan ne ka dan ka saba ma sunna mazara su sanin bambanta ya tana a karanta wannan sura tana a karanta wannan sura bambantawa kai kasance kai ko ka'idar ka kawai ka zo magariba kullum idan ja a ci zakaranta kullum idan ja a ci zakaranta kai kasance kawai abin da in ka ne haka in ita kadai ka iya babu dai amma ya kasance ka'ida ka kullun kawai a sallar magarba wannan ce karanta wannan akwai saba ma sunna manzara fi sallan bambanta yake yau a karanta wannan gobe a karanta wannan ba kullun ba ake karanta abu daya amma wata rana a cikin karatu ka tashi ka karanta wata sura har lokacin cikin raka ta fari ka karanta sura kana iya sake yin ta a raka ta biyu yace wa kana ahyanan yajma fi raka'ati al-wahida baina suratai na akthar wataran kuma a raka'a guda sai manzo Allah sallallahu ya gama raka'a ya gama sura biyu ma ko sama da haka misali a raka'a guda ya karanta kula uzu birabbin nas ya karanta birbil falak ya karanta qul huwallahu ya karanta idza jaa ya karanta tabbati da duka sura guda kenan wannan ma jaiz ne idan ka ji wani yayi ko kai ma kuma kana iya yi kuma idan ka ga wani yayi sunna manzo sallallahu alaihi wasallam an samu yana yin haka yake cewa وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتها سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتها بقل هو الله أحد حتى يخرج منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يسمع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إني أحببت أن أؤمكم بذلك يتي إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة ما ليتي wani daga cikin sahabbai yake zuwa wani masallaci ana ce masajidul quba yana ga shi ne masallaci na farko wanda aka yi a musulunci masjid quba to wannan masallaci shi kamar yana dan wajen madina haka to wannan sahabin in ya zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam to can ma kamar wani karce ne ya dan yi nisa da masallacin annabi ba kowa bai ke zauwa masallacin annabi yanzu in ya zo ya tashi daga majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya taita shine liman din su shine malamin sai ya jan su sallah to yanzu in ya je wajen zan sallah duk lokacin da zai fara wani karatu bayan fatiha sai karanta ƙulwar lafa idan ya yi fatiha ya kare sai karanta kulwar lahu ahad sannan bayan kulwar lahu ahad ya so kuma ya karanta da sura kaga shi wannan ya saba ma zancen da muka yi ba zancen da muka yi ba ya kasance kai kullum sura guda gare ka ita ce kaɗai kake karantawa kuma kasa ta ka'ida ce kawai kai magariba ka kullum ita ce wannan shine muka ce ya kalafa masu shi kuma wannan ya yake in ya karanta kulhu Allahu ahad kuma hallo sai nemo ta sura hallo sai karanta shi haka yake kenan sura biyu yake karantawa kullum idan ya zo jan sallah shikenan kullum abin da yake yi kenan kawai sai wanda yake jan sallah ya suka ce ka wanda ya kamata a mishi magana sai suka ce mishi innaka tabtatiha bi hadhihi sura ka kana bude karatu kullum da wannan sura kamar idan ka kare fatiha sai ka karanta wannan sura to kana kai wata sura yace suka ce mi baka ganin ta ishe ka annaha tujzi'uka shin baka gani ita kadai ma ta ishe ka in ka karanta kai ruku'i ba ta karanta wata me yasa sai ka gama kullum biyu sai yace musu sai suka ce mi ko ka barta ko ka karanta wata haka suka ce mi shi kuma sai ce musu ka ma ana bi tariki ni ba na fasa karanta qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad kun san fadalar qul huwallahu ahad sulhul qur'an ta'dilu sulhul qur'an tana daidai da ɗaya cikin uku na alƙur'ani malamai sun yi bayani mai tsawo akan bayani akan cikin uku na alƙur'ani amma da aka ce ta'dilu kenan darajarta da abin da take karantarwa a ciki kamar abin da ɗaya cikin uku na alƙul'ani ke karantarwa ne shi ne mai tauhidi ƙulhu Allah ma'ad Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan shine tsatsar tauhidi kace Allah shi ɗaya Allahu samad shi kadai ake nihi da roƙa da addu'a da bukata ta biya ka yi imani da wannan cewa Allah kaɗai ke biyan bukata lam yalid wa lam yulad bi aiwawa ko ba a yi shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko babu wani wanda yake kama mushi wani abu yake babu wanda ya daidai da shi bai da abokin tarayya to wannan idan ka yi imani da haka shine tsantsar tauhidi to alqur'ani mai girma idan ka sashi gida uku yana karantar da mu wannan mu tsari wannan aƙida a zuciya ita ce za ta raba mu da shiga wuta idan ka yi imani da wannan ka kudirce wannan a zuciyarka ba ka kokonto a kan wannan ba ka shakka a kan wannan kana kokarin aiki da wannan to allah ya haramta ma a wuta namanka haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin shi shi da mu'az yake ce mai alƙawari ne akan allah hakki ne akan allah gabawa wajen Allah ba zai azabtar da bawan da ya imani da kalmar shahada ba bai taɓa mashi shakka ba to ita kulluwan wanda ke karantarwa ke shi sa aka ce ta'adilu thulthul qur'an a cikin idan kasanta ka kasa alqur'ani gida uku kashi daya kissoshi ne aka baka saboda ka karantu kai ka duba ka gani menene abin dauka ko menene abin gushe ma kashi na gaba shi ne tauhidin wannan kaɗe ta Allah da bauta kashi na gaba shi ne hukumce-hukumce na rayuwa ta yau da kullum hukumce-hukumce ta arin na armi hukumce-hukumce na kasuwa hukumce-hukumce na zamantakewa hukumce-hukumce na yaƙi hukumce-hukumce na kaza komi duka rayuwa ta mutum hukumce-hukumcen wannan su kuma sun ɗauki kashi guda to haka alƙur'ani yake shi ne to shi wannan falla da ƙunuwar lawa take da ko wannan abin ya sa shi kullum idan ya zo sallah sai ya karanta ta tukwanan ya so ya karanta ta sura gaba suka ce mai ya kamata kamar ta shi biya bane ba ya ce kai ku tsaya ma ku shi in kuna so a haka in ja ku sallah a haka in ko ku so in bari in na je ne sallah ta da annabi ni ta ishe ba yana yi ba in kuna so in yi in ja ku a haka in kuna so in bari suka ce to wannan ya ta da rigima da yawa sai suka ce ko bisu da wanda ya yi shi shi suke tsoron gajensu ya suka ce to don haka wannan makai kara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam a raba gardama shi ne aka taso aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin hukunci ba haka ba kawai mutum ya zo da labari sai a kwasa a hukunci a kiran shi aka ce ya kasan na sai maza Allah yake ce mai ya fulan ya kai wani ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wai me zai hana kai abin da abokan nan naka suke so kai cewa idan ka zo ko ka karanta ruwan lawo kadai ko kuma karanta sura gaba amma ka ringa gama nan biyu su sun ce ba su gane ba me yasa ake gama musu biyu وما ي... وما يحملك على لزوم هذه السوره في كل في كل ركعه ko menene sanya ka lazimta ma kanka kake karanta wannan sura a kowace raka'a me yasa kake yin haka to dai tashi ba da amsa a yanzu kenan an zo wajen wanda shi in aka tashi bayani ba irin wancan bayanan ba zai kaga wa'ancan da suka zo suka sashi gaba suka ce ko ka bari ko ka karanta wani sura daban cewa kawai in kuna so a yi a haka in kuka so kuma in bari to a nan kuma ba wannan amsa za a bada ba saboda a gaban manyan aiki sai aka ce fa qala inni uhibbuha ya rasulullah wallahi wannan sura kawai san ta ne nake jin dadin ta nake burge ni take to ya ka magana ba sai manzo Allah ya ce ni hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna sanda kake maka ya sa ka aljanna sanda kake ma wannan sura shi kai ka gina aljanna ka ga yanzu wannan shi tun a duniya dan aljanna maza Allah ya gaya ne sanda kake ma wannan sura shi ya sa ka aljanna shi ne kai ka aljanna shi da ja kai sai aka yi abin kuma kai sai aka bashi labari a da halaka aljanna shi ya sa ka aljanna shi bai sani ba shi ya tsuha aljanna tun da ce mai a da halaka shi ya sa ka aljanna koko inda ce mai shi zai sa ka kenan a gaba ne to alkalaka ya riga ya sa ka ba kai wadan aljanna ne an rubuta ba dalilin bi dalilin wannan sura da take so a ranka Allah ya san zuciyarka to lokacin nan akwai alaka bainas sama'i wal ard akwai alaka tsakanin sama da ƙasa ba alaka hau tsakanin sama da ƙasa ruwa ya sauko a alaka ta wahayi idan abu ya faru kai sai a turo jibril a ba annabi labari a ce a ce kaza ga abin da ya kamata a ce wannan shine alaka bainas sama'i wal ard a lokacin da wannan alaƙa ta tsaya to a lokacin nan duniya ta shiga halin tashin hankali halin haula ne halin ba ta san bane sa gaba ba a san bane sa sa gaba yi ba babban zai raba gardama wannan ya ce kaza wannan ya yi gabas wannan ya yi amma inda a ce akwai lokacin da ke da kwai mafil alaƙa bai na sama'i wal ard kawai wahayi zai sauko a ce fa kaza ne kaza kaza ne kaza shi kenan a wuce wajen an yi rigima da yawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a ko a wannan alaƙa kai sai kawai zanwa ake a ka bayani mazar sauransu daga an jima kaɗan wahayi zai sauka a ce to wannan hukuncin da yadda ke shi kenan a muce wajen to a lokacin nan shi wannan ba Allah zai kaku kan shi da aka kawo shi ƙara da ya bayanin shi kawai kuma dalilin wannan bayani Allah ya sanya shi daga cikin ayata to wannan a takaice wannan babi yana karantar da mu kenan abinda ake karantawa bayan sallah bayan yin fatiha a afu bayan fatiha kenan abinda ake karantawa su ne surori daban-daban na alkur'ani da ayoyi daban-daban na alkur'ani mai girma kenan a lokacin nan mutum sai ya yi kokarin ya samu surar da zai karanta idan mamun da ke ja shine liman mamu ne masu ɗan rauni sai daidaita ya ja daidai da su idan kuma duka masha Allah duka ana iyawa shi a lokacin da kuma ya a saki wata rana sai a ja da yawa wata ran a samu a yi rubu'i wata ran a yi nusfi wata ran ta kama a yi izini ma a tsaye ana iya shi tunda ana iyawa ai kawai da gangamin a farilla ake nuna cewa an gashi amma in misali aka zo kiyamar laifi wata ran sai a yi izini biyu ma kowa ya kyale ko mu kawai haka a lokacin an baka falala ta cewa kaza ke da kwai za a amshi addu'o'in ka kaza kaza kawai daɗi kake ji shi kuma duk wata ibara da za ka yi ba ta kai farilla ba babu abin da Allah ya so kama abin da ya fallanta maka yi shi wannan nafiloli suna biyuwa bayan in ka tsaya wani sahabi wani ba Allah daga ƙauye ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ya kamata a ce ibara shi ta kasance aka ce mai bayan ka yi imani da kalmar shahada aka ce mai ka yi sallah ka yi azumi ka yi kaza ka yi zanka sai aka ce mai sai tambaya idan na yi wannan kadai sun yi addini na ya cika zan shiga aljanna manzan na ce in kai wannan kadai ba na filawa a cikin ko guda abin da zan kawai ya azumin watan ramadan ya yi sallolin shi guda biyar ya- in yana da nasibi na zakka ya bada lokacin hajjin yana da hali ya ce ya ce in ne wannan ya isa ya ce in kai wannan ya isa zan shiga aljanna ya ce zan ka shiga ya ce to ni kuma daga yau la azidu wala an kusa min haza ba zan kara ba ba zan rage ba akan wannan abin da ka dora ni shi zan je garin in yi ta yi yana juyawa bayan manzo Allah ya ce mai so ga dan aljanna gashi kaga abin da Allah ya so kenan abin da ya dora ma na farin la'i amma kaga in kiyamun laili ce ba a gajiya amma in sallar farin la ce da gauga kaga ana ƙara ana cewa abin ya yawa a limakin wannan ja yake mu sauya zaɓi mu je don mara haka za ka gani muna ta jaje haka muke ta yi wani lokaci aka ja aka ja aka ja ce kai wani ja yake biya bari mu je wurin wanda za a yi ta aka kai ci a wuce a wannan kuma duka rudu ne wanda shi ɗaya ta rudar da mu wanda kuma ya raba mu da ladaddaki da yawa saboda mu- akwai hadisi zai tabbata mazala sai sallallahu alaihi cewa sallar da aka ja da yawa ta hilada akan sallar da ba a ja da yawa sallar da aka ja da yawa ta hilada akan wanda ba a ja da yawa kenan ka ga gwargwadon jan karatunka gwargwadon yawan ladin da za ka samu a cikin wannan sallah ta akwai sauran lokaci minti biyar minti na na akwai matsaloli a ƙarƙashin wannan babu kenan matsaloli a takaice kenan a cikin wannan babu kenan liman yana da dama ko shi wanda yake yin sallah shi kadai kenan ya daidaita karatun shi ya dauko sura ya raba ta tsaka ya rabi a rakawari ya rabi a tabi ko kuma ya sura dukanta a raka a tawari ya sura dukanta a raka a tabi a cikin babu na gaba za mu ga irin surorin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke karantawa daban-daban a suru a yawan yawancin sallolin shi da yake yi zan mu ga surori ne masu faji da rabi wasu faji biyu da wahala kake samun ba masu faji da yawa surori ne haka zaka samu wasu wanda ana iya karanta duka wani kuma ana iya rabawa haka dai zaka samu amma shi kadai a kiyamun laili ya taɓa karanta bakara ya karanta ali imran ya karanta nisa'i in ka ga masu duka suna baka wajen izihi ya kai takwas sallallahu alaihi wasallam na kenan nan dai zamu dan tsaya sai kuma akwai tambaya kenan sai mu rihi da ita insha Allah na eh ai mun yi magana eh mutum zuwa sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana yin yana yin sura daya sura biyu, uku har abin da ya wuce haka misali kenan yana iya yin bayan fatiha ya karanta kul a'udhu bin nas bayrul falaq ruhul lam duka anan wannan duka ja'izi ne yanzu sallallahu ya zo a sunna za su sanni yawa kenan wai wannan bai bata sallah kamar malam ya kama na wannan babi ne domin ya tunatar da mu yadda ya kamata a ce ta kasance amin din wannan wani lokaci ana yi misali in muna yi muhe mu gyara daga liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ce amin mamu lokacin da ya fara su ma haisu biyu bayan shi kenan kusan tattare za su kare haka shi malam albani ya kwatanta yadda ya kamata a ce ya kasance amin kenan tunda hadisai ne biyu suka zo kenan kaga wannan hadisan biyu da suka zo akwai wanda ta yi daga kaka daga an kare gairin mutum a daimar da mamu ko kai sai su ce amin to kenan malam ya yi ne don ya gama mana duka hadisan guda biyu. wani hadisi kuma ya ce sai liman ya ce amin ku kwana ko ku ce amin sai ce to wannan kawai yadda za mu gama abin ya je daidai ya kasance liman lokacin da ya fara kai sai mu kuma mu biyo shi baya sai mu yi da sa'a tare lokacin muna yi kuma eh, mala'ikai su ma suna biyo mu baya insha Allah ta'ala yau wato kaga wannan kuskure kuskure wani lokaci kaga mutum ya kare al- alhamdu amma shi ya shiru sai dai su ma musu shi yasa malam da buɗe nan baban cayi waje harul imamu bi liman shi ma ya bayyana kenan bayan ma mu sun yi shi ma liman sai ya bayyana amin din shi haka yazo a cikin hadisai kenan da mun karanta kenan liman shi ma bayyana amin yake yi kada ya shiru kuma kada wani shi ma ya ce bari ya shiru tunda saura sun yi ba sai na yi ba ko kuma ka ganin ba dole bane ba a wannan amin in kama jiki ka yi ta fadala gare ta abu ne mai daraja abu ne wanda idan kai ka tabi da amin ta mala'ikai Allah zai gafarta masa kuma alaikum salam ya tuna manciya ce manciya babu da shi karkashin hadisin amru bin al-as manzara sallallahu alaihi cewa inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukri wa alayhi idan mutum mantuwa ce to mantuwa hukuncin ta daban yi da gangan hukuncin shi daban a lokacin da mutum kawai da gangan ne yace kawai yau bari yayi fatiha da fatiha to a lokacin nan wannan ya saba ma sunna ba haka manzara sallallahu alaihi wasallam ya karanta idan kasance ko mantuwa ce kai za a mantuwa sunan wata rana idan wani abu ya sha ma kai ma zaka yi sallah kai kaɗai ko zaka rama ka yi tahiya wajen fatiha sai ka ji assalamu ala ibadillahi salihi ne ka tana ashe a sai kake kaga komo ka yana yana faruwa haka nan amma in mantuwa ce Allah ya dauke ma al'umma shi wannan akan wannan in dai mantuwa ce amma da gangam shi ke bata sallah yin abu da gangam tajarru'anci ka san ba daidai bane kace kai kana wannan ka saba ma kwata-kwata da akwai sallah sallah kan kai na ga anan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh